بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar asabar ita ce safiyar 26 ga watan zulkada shekarar hijira 1446 wanda ya zo daidai da lissafin 24 ga watan mayu shekarar miladiya 2025 daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mala albani zariya allah ubangiji ya gafarta masa muna yin darussa takaitattu a cikin wannan makala mai suna alhawa wa atharuhu fil khilaf wannan shine darasi na uku a cikin wannan jirin giya mai albarka insha Allah a darasinmu na daya a ƙarshen sa mun karanta hadisin Ibn Abi Asim wannan wani gyara ne zamu insha Allah wanda yazo da batu akan rarrabuwar al'umma zuwa 73 to a ƙarshen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ألا إنه ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب to haka na karanta alkalbu da wannan kuskure ne abin da yake daidai shine kama ya tajaral kalabu bi fatahatain kalabu alkalab shine rabies ciwon haukakkari wanda idan kare aka ce ya haukaci ni ciji mutum shi ma sai haukaci ko ɗaya daga cikin yan uwaye mun tambihi kuma gaskiya haka ne kuskure na ne sai zama ma'ana hadisin wato za su shiga cikin wani soye-soyen zuciya a shafi na takwas ƙasa za su shiga wani soye-soyen zuciya wanda zai dinga kekkewayawa a jikinsu kamar yadda cutar rabies cutar cizon mahaukacin kare take shiga jikin mutum nan da nan la ya da'u minhu arakatun ba zai bar wani wato lungu a jikin mutum ba wala mafsalan ko wata gaba ba illa da khalau Allah ya saka ma ma dan uwa da ya mun gyara da alkhairi na kuma na duba al-imamu al-khattabi a cikin ma'alimus sunan sharhin sana Abu Dawud domin hadisin asali Abu Dawud ya fitar da shi to wannan shine gyaran insha Allah to sai mu tsallaka inda yace a shafi na 12 wal hawa kullu ma khalafa al haqa walin nafsi fihi haddun wa raghabatun min al aqwali wal af'ali wal maqasid fal hawa mailun nafsi ila ash shahwati thumma yahwi bi sahibihi fi ad-dunya ila kulli dahiyatin wa fil akhirati ila al hawiya kamar ya gama abin da za ka yi kira da suna mukaddima ne ko shimfiɗa sai ya fara da wani takaitaccen ta'arifi ya ce walhawa abin da ake nufi da alhawa son zuciya kullu ma khalafa alhaqa duk abin da ya saba da gaskiya sunan shi alhawa walin nafsi fihi haddun wanda kuma rai yake so wa ragabatun rai yake kwaɗayi min al-aqwal shin maganganu ne wanda rai yana so yana kwaɗayi amma kuma an san ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne wal af'al da ayyuka waɗanda rai yake so yana kwaɗayinsu wal maqasid da manufofi na cikin zuciya fal hawa da ka ita abin da ake ce mu san zuciya mailun nafsi ila shahawa karkatuwar rai izuwa ga abin da ran yake so thumma yahwi bi sahibihi fi dunya ila kulli dahiyatin sannan daga nan kuma a nan duniya a sanadiyar wannan sarran sai mai sarran ya dinga karkata zuwa ga biye wa sarran zuwa ga kowane dahiyatin zuwa ga duk wata dabara da zai iya cimma wannan sarran wa fil akhirati ila al hawiya alahira kuma sai kai mutum wuta Allah ka tsare mu saboda al hawa wannan shine tarifin shi sukan ce al hawa mailu tabi'i ila ma yula'imu wani, wani karkatuwan ra'ayin mutum zuwa ga abin da a ɗabi'ancen mutumin yake so wato kamar da Allah maɗaukakin sarki mazala sai sai yabo labarin Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane da ɗabi'a mabambanta a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halicci 'yan Adam wasu farare wasu jajaye wasu tsakatsaki wasu masu sauƙin hali wasu masu wuyar sha'ani wasu tsakatsaki wa minhum al-abyad wal aswad wa bayna dhalik wa minhum as-sahl was sa'b wa bayna dhalik to wannan dabu din kowane mai at-tab'u yakan karkata zuwa ga abin da ya dace da ɗabi'arsa to wannan karkatar shari'a ta zo ta yi mata iyaka shari'a ta yi mata iyaka cewa kaza ayi kaza kar ayi to abin da ake so mutum sai ya tsaya ga iyakar shari'ar alal misali idan mutum dama shi mai tsanani ne to shari'a ta ba shi dama wayin aqabtum fa aqibu bisma waqibtum bihi an cuce shi ya rama amma kai ya zalunci ko to daga wannan sai shi kuma sai ya karkata har ya zalunci wanda kuma wato mutum ne mai mai san jin daɗi ko wani sharholiya shari'a ta ba shi dama wa ta gifin atakallahu daral akhirata amma kada wala ta sai kamar duniya karka wuce iya wannan to amma a ɗabi'anci za ka samu kowane mutum wannan ɗabi'ar tana tirsasa shi so da dama ma unconsciously ya dinga yin wasu abubuwa da suka dace da ɗabi'arsa wajen tunani wajen yanayin mu'amala wajen magana wajen abinci da sauransu kowane mutum yana da wannan ba ka rasa mutum da wannan don haka kaga cewa so ake ce mashi alhawa al'ishk so da kauna shi ma alhawa ake ce mashi saboda shi ma wani abu ne da zuciya ke karkata zuwa gare shi almami ibn al-qayyim wa min qabli ibn al-jawzi sun yi magana akan alhawa a wurare mabambanta a cikin littattafan su kamar cikin mitahu darus sa'ada kamar cikin abin nan tariqul hijratain da makamantansu za ga di ya kawo ire-iren waɗannan abubuwa cewa alhawa mailu tab'i ila ma yula'imuhu wani karkata ne na ɗabi'a ga zuwa ga abinda mutum yake so mu mun ji a baya ana ce mishi hawa saboda yahwi bi sahibi yana gangarawa da da abin nan dinsa da ma'abucinsa domin alhawa daga gangara wan najmi idha hawa kuma mun ji cewa a baya cewa wajibi ne mutum ya zama yayi ma hawa dinsa da baibayi da shari'a wannan kawai shine tsiran mutum so da in bai haka ba a ɗabi'ance alhawa yakan ja mutum ne zuwa ga halaka kamar da Allah ya ba da labari game da annabi Yusuf wa ubari nafsi inna nafsa la ammaratun bisu haka nan kalli faɗin Allah wa wudatul anfusu shuh an an an halarto wa zuciya da da san kai da selfish to kowane dan adam yana da wannan ɗabi'ar amma abinda ake so mutum ya zama cewa ya yi ƙoƙari ya sa shari'a gaba tana manejin ɗin wannan son zuciyar nan shi dukkan ɗan adam yana da wasu mawasafat amma da ɗan adam suka haɗu a kai alal misali ɗan adam bai son mutuwa kamar da manzala sa suna ba da labari cewa Allah yana a cikin hadisul qudusi Allah babu abin da Allah zai yi sai yana jin kamar yayi kamar ya bari kamar daukar ran mu'mini yakrahul mauta wa akrahu masa'atuhu haka Aisha ta ga manzala sa suna take cewa ya manzo Allah wa kulluna yakrahu al-maut duk dan adam ba wanda zai so a ce yanzu kawai ya zabi mutuwa babu hatta mutanen da suke attempting din suicide wani sai ya fara a process din suicide din zai ji cewa yayi nadama me ya kai shi zai so a ce ya tsira a shine shine muke cewa theory na na adam struggle to survive abin naziratul tanazu'u lil baqa at-tanazu lil baqa duk dan adam yana so ya ga yawon zu duk dan adam yana son ri'asa shugabanci da gwargwadon yadda ya samu dama da ɗan adam waɗannan guda biyun su ne in mun iya tunawa mun yi kartuwa kan su ne abubuwan da shaidan ya iya galabaitar ra'ayin annabi adamu da su hal adulluka ala shaddatul khuldi wa mulkin la yabla waɗannan guda biyun ɗabi'a ne sannan da ɗan adam yana son a ce ya samu wani yanayi wanda ya fi saura yana son yana son haimana yana son a ce shi ke da ta cewa shi ya fi kowa shahara ko shi ya fi kowa dukiya ko shi ya fi kowa cin jarabawa ko shi ya fi kowa samun riba wannan ɗabi'a ta san alhaimanatu alal ghair ita ma ɗabi'a ce ta hawan nafs a cikin a cikin ran dan adam da dan adam yana so a ce nashi shi ya samu misali yanzu a ce nan parent PEPTA ne nan muka zo za a yi announcement din jarabawa yara kowa kokari yake janci ɗan shi ne yayi na ɗaya ba haka ba ne in ka gama ɗanka na ɗaya sauran suna maka murna kawai a fuska ne sai an koma gida zai ma ɗan shi faɗa cewa ya aka yi ya bari ina za ka kalli wannan kalamun sai na umar ya cewa abdullahi ce me yasa baka faɗa ba waɗannan fasabai kenan jama'a kada abinda Allah ya ce illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha to waɗannan ɗabi'un in ka gane su ko za ka zama lafiya da mutane cewa wannan jinsin da ake cewa ɗan adam to haka Allah yi shi haka Allah yi shi to ba zai canza daga wannan abin ba babu kuma abin da zai gyara shi ya saita shi sai bin shari'a din to suna nan da yawa kuma abin da zai baka sha'awa waɗannan abubuwan malamai sun ce su tattauna a kansu kafin malaman boko su zo a cikin psychology a cikin sociology a cikin criminology a cikin educational psychology su yi waɗannan batutuwan malaman musulunci sibirul jauzi sibirul qayyim sibirul taimiya da ire-irensu sun tattauna akan wannan masail din sun tattauna su kuma daga wujhatu nazar na addini to shine yake cewa famailun nafsi ila sana'i kaji wani ma karkatan rai zuwa ga san ayaba wa mutum wa madahin nasi mutum yana so ya ji ana yaban shi wa ta'azimihim iyahu mutum yana so a girmama shi wa talabir rif'ati alaihi da kuma yana so ya zama a saman su fi ri'asatin aw sifatin huwal hawa waɗannan suna daga cikin nafsiyat din na na nature kowanne mutum yana so a yabe shi ba mutumin da yake so a soke shi sawun shugaba ne shi ko yaro ne ko babba ko mai ilimi ko jahili kowa yana so ya ji an yaba mishi akan abin da ko da ba dan yabo yayin shi ba bai so ya ji ana cewa ana so kashi da aka zaka cito sannan mutum yana son kuma a girmama shi ba mutumin da yake son a wulakanta shi ba mutumin da yake so a kira shi da sunan wulakanci kana cewa mutum wane sunan shi ne bai ci haba ba wani ma yawa ko malam ba za ka ce min ba da ka ce mutum ka ga lokaci ka ce mashi shaibu ce habawa ne haba malam da za ka din kira suwana haka gatsai kuma sunan shi ne ba saboda a kalcarali wannan haka din wulaƙanci ko mutum ya miƙa maka hannu baka mayar ba ko ya kira ka baka ɗauka ba ko ya ganka yana ganin kamar ya san ka ka nuna mishi baka gane shi ba duk waɗannan agun mutum sunan su wulaƙanci kuma ran shi din na mishi cewa ka mishi wulaƙanci dan adam baya son wulakanci ko mun kankanta shi Allah madaukakin sarki da halisi dan adam yafi kowa san dan adam shi sa shi da kanshi yace walaqad karramna bani adama to haka nan kuma talabur rif'a shi wanda muka fada kowa yana so ya zama shine a sama a wani shugabanci ko a wata siffa da aka yi tarayya idan idan dukan mu nan alarmomi ne zamu bada hadda a gun malamin mu kowa yana so a ce shi yafi bada hadda mai kyau ko da ba mu sabaka aiki ba idan dukkaninmu nan yan kasuwa ne muna wani kasuwanci kowa zai so a ce kayan shi ya siyar da wuri kayan shi sun fi samun shiga a gun mutane da sauransu kowa yana da wannan ɗabi'ar kawai ya takan bayyana ne da gwargwadon damar da mutum ya samu duk wanda bai samu wata dama ba sai kaga ya haƙura za ka kaman wai ba haka yake ba ko to bai samu dama ba ne surakaran da aka sashi zaɓe ya ci sai ku ta mamaki ku ce kamar ba wani ba a dama shi ne haka ɗan adam yake da can bai samu dama ba ne sai ku dinga tuna wannan ko da yaushe sai ka zauna lafiya wa qaddama Allahu al-yahuda littiba'ihim li ahwa'ihim ubangiji madaukin sarki ya zargi yahudawa akan yadda suke biye wa son zuciyarsu haisu qadahum dalika ila tabdil shar'i Allahi wal kufri bi rusuli bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya ja su zuwa ga canza shari'a Allah hakan kuma ya ja su zuwa ga ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wama jaa bihi min alwahyi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wahayi yahudawa da suka suka zauna a abin nan wato Madina da Khaybara tarihin sai nuna cewa sun zauna a wannan wurin kusan shekara 200 kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ƙaura suka dinga yi daga wurare daban-daban suka taru a wajen saboda suna da wato ma'aluma suna da ilimi na wahayi cewa a wannan yankin za a aiko da annabi a ƙarshen zamani kuma har suna gaya ma yahudawa mun karanta hadisin a cikin bin nan dalailun nubuwa na baihaqi ko mun karanta shi wannan masalin da an san su hadisan suna nan da kisoshin suna cewa za mu tare mu kashe ku kafiran banza kawai muna jiran annabin ƙarshen nan yazo sai mun yi maganin suka dinga sawa yansu suna Ahmad da Muhammad da Abdullahi saboda a cikin littafansu ya zo da cewa wannan shine sunan annabin nan za ka suna da waɗannan yaya masu wannan suna da yawa kowa yana wato yana yana sa ran a ce ɗansa ne ko cikin zuriyarsa da Allah ya tashi bai aiko annabin a cikinsu ba sai suka kibin wannan gaskiyar waga shine bin san zuciya shine Allah ya ce falamma ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum anfusukum falamma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusuhum istakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun yayin da annabin ya zo muku da abinda ba shi ranku yake so ba abinda ransa yake so a ce annabin daga cikin su sai Allah bai yi haka ba to abinda ya kamata kullun ka gane in Allah bai kawo daga naka ba ya kawo daga wani inda gaskiya ne sai ka karba فلما جاء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم Allah ya ce yanzu na duk sanda wani annabi ya zo muku da abin da ba shi ranku yake so ba sai ku yi girman kai fa fariqan kadzabtum wasu annabawan ku ƙaryata su wa fariqan taqtulun wasu annabawan ku kun kashe su wa qala ta'ala Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariƙan kazzabu wa fariƙan yaqtul Allah ya ce mun yi alƙawari da Yahudawa akan za su ba Allah za su bi gaskiya duk annabin da ya ba su gaskata shi amma sai suka karya alƙawari duk sanda wani annabi ya zo musu da abin da ba shirin suke so ba sai su karyata haka suka wa annabi Musa haka suka wa annabi Isa haka suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa fattiba'ul hawa huwa aslu dalali wal kufr malai ce bin san rai shine asalin bata shine asalin kafirci wa ma'lumun anna zalika yatafawatu tafawutan azima kuma abu ne sananne cewa san zuciya tsakankanin mutane yana da zarceceniya kowa yana da adadin abin da yake iya yi na percentage din famanitiba'il hawa ma yusiru ila ma dhukira akwai wani nau'in bin san rai wanda zai iya kai mutum zuwa ga wannan abin da aka ambata zai kai mutum zuwa ga kafirci wa minhu ma huwa aqalla min zalika wani ko bai kai haka ba wani sai dai kai zuwa ga fasikanci wani ya kai zuwa ga ta'awili wani ya kai zuwa ga sakaci wani ya kai zuwa ga kaza wa kullu man khalafa al-haqqa la yakhruju an ittiba'ihi lil hawa duk wanda ya saba wa gaskiya ba zai fice daga bin son zuciya ba aw li'timadi ko ya tsaya akan al-dhanni alladhi la yughni an al-haqqi shay'a ko kuma ya zama ya dogara ne da zato wanda bai kai ya bai kai komai ba a bisa gaskiya kama kala ta'ala in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus fa in kana ya'taqidu anna qawluhu sahihan wa lahu fihi hujja yatamassaku biha fa ghayatuhu ittiba'u zan idan mutun ya zama saba gaskiya da yayi yana tsammanin zancen shi gaskiya ne yana da hujja mutun ne ya dauki wani ra'ayi ko wani tunani amma ba wai tsaban san kai ne da san zuciya ba a'a iya abin da ya sani kina ilmance to wannan sai a ce ya bi zato kuma zaton baya wadatar da komai akan gaskiya wata kuno jatu shubuhat fasida murakkaba min alfadin mujmala wa ma'anin mutashabiha lam yumayyiz bainal haqqiha wa batilha sai zama hujja shi wato wasu shubohi ne na barna wanda aka harhada su a lafuzza suka bada ma'anoni masu kama da juna wanda aka kasa bambance gaskiyarsu daga rashin gaskiyarsu fa idza ma yazal haqqa fiha anil batil zala al-ishtiba wanda za a da za a tantance su wannan rikicin ya kau wamma yajibu an yu'lama anna Allah ta'ala lam yaqussa alaina fil qur'anil karimi qasas as-sabiqina illa lina'tabira biha lima fina min al-hajati ila zalika da gaskiya abin da ya kamata mu sani cewa labaran da Allah ya bamu na annabawa da manzanni da al'ummomin da suka gabata a cikin alkur'ani Allah bai kawo mana su ba sai don mu ɗau izina saboda muna bukata zuwa ga haka wani ma fihi min maslaha saboda kuma a cikin wannan ɗaukar izina akwai abin da zai gyara mana rayuwa wa inna ma yakunu la itibaru idza qisna ma yaqa'u lana wa ma yakunu fina ala ma waqa'a min as-sabiqin ya zamu ci muriyan kisoshin da aka bamu na annabawa da al'ummomi da ɗaiɗaiwan mutane cikin alƙur'ani shine idan wani abu ya faru kwatankwacin irin wanda muka ji a cikin ƙisoshin sai mu tsaya mu yi ƙiyasi mu kwatanta mai aiki da ƙa'ida ta ƙiyasi ga abin da ya faru da su da abin da ya faru da mu wa ma hasala lahum min jaza'i zalika kuma me ya faru da su na sakamako walaula anna fi nufusi kathirin minan nasi aw aktharihim ma kana fi nufusil mukaththibina lirrusuli lam yakun bina haja ila al-i'tibari biman la nushbihuhu biqawlin aw fi'lin aw sajiyatin kaminatin fi an-nafsi tantadhiru al-khuruj shi da ba dan kasancewar mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin namu mafi yawansu ko da yawa daga cikinsu suna da a cikin zukatansu irin abin da ke cikin zukatan kafirancan kafirancan da suka ta annabawa sun zuciya ya kai su to mu ma yanzu da muke ma musulmi muna da wani nasibi na son zuciya kamar da muka ji a baya ko to da ba dan haka ba da ba mu bukatar mu ji labarin su ba mu bukatar mu san abin da ya faru da su inda ba dan wannan ba so domin ba mu yi kama da su a irin aiki ba magana su ta kafirai musulmai ne ba mu magana irin ta kafirai sannan ayyukansu da kamanninsu da zamaninsu ya bambanta da namu wato misali yanzu zamanin adawa zamanin samudawa zamanin mutanen da suka rayu da annabi ibrahim da ire-irensu sun bambanta da mutanen zamanin nan ƙasa da yanayi da lokaci da irin al'adu da tunani da komai ya bambanta amma me yasa Allah ya ci gaba da ba mu labaransu yana kuma jan hankalinmu cewa mai itibari da su saboda akwai wani abu da muka hada wanda su ma suke suka shine tushen samun matsalarsu shine wannan matsalar ta sarrai din lakin alwaqi'a mithlu ma qala Allah ta'ala sai dai abinda yake waqi'i shine kamar da Allah ya ce kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim haka waɗanda suka gabace su suka faɗi irin maganar su sai Allah ya ce ta shaba hatqulubuhum zukata sun yi kama da juna haka wata wani wuri Allah yake cewa kadhalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka nan kuma babu wasu da suka gabace su wanda annabi ya zo musu sai sun ce boka ne ko mahaukaci haka kuma Allah sake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablik babu abinda za a gaya maka sabo sai da ya zama an gaya wa annabawa da manzani gabaninka haka kuma Allah ya ce yuzahiuna qawla alladhina kafaru min qabl suna kwaikwayon maganganun waɗanda suka gabace su ai qawluhum yumathilu qawla man sabaqahum bil kufri wa yushabihu wato zancen su yake kama da zancen wanda suka gabace su a kafirci yayi kama da shi to wannan sajiyar ɗabi'ar zuciya wajen ƙaryatawa wajen yin kamantakekeniya da juna a wajen musu da gaskiya dukkanin al'umma sun haɗu a kai babu wani annabi da ya goya wa'azi rana ɗaya kawai aka ce to duk an ji an karɓa babu sai an yi gwagwarmaya sai an kai an kawo to haka duk wani mai da'awa mai wa'azi ba wanda zai wa'azi ya ce duka a karɓa babu wani wanda zai da wata gaskiya face sai an aibata shi sai an kira shi da sunaye sai an mishi wato abin nan zinde sai an mushi izgili shi za Allah ya ce kazalika ma atalladina min qablihim min rasulin illa qalu sayrun aw majnun Allah ya ce atawasau bi shi sa Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wato annabawa kala daban-daban da abinda al'ummu suka gaya musu kuma Allah ya ce mishi a ƙarshe muna baka labarin waɗannan wa naqsu alayka min anba'il qura ma nuthabbitu bihi fu'adak muna baka labarin wato waɗannan al'ummomi don mu tabbatar da zuciyarka don kasancewa ba a kanka aka fara irin wannan ba to haka kuma mu al'umma mazala sallallahu alaihi salama malaman cikinmu da masu azin cikinmu su san cewa su ma za su fuskanci irin wannan da gwargwadon abinda Allah ya tsaga musu na nasibin haka ice to wannan shine dalilin da yasa aka taba da labarin wallahi ka kallon nabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi yake sharhi yana cewa alaihi salatu wasalam da tattabi'anna sanana man kana qablakum da sannu za ku dinga bin sawun wanda suka gabace ku hadwal qadhati bil qadha kuna bin su kamar wato yadda arshashi wani ke bin bayan wani hatta law dakhalu juhurat dubbin da dakhaltum da za su shiga cikin ramin ainihin wato damu da kuma sai kun shiga qalu ya rasulullah al-yahudu wan nasara da yace man kana qablakum suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nufin yahudawa da kristoci qala faman yace to in ba su ba su wane wal qadha rishatu sahm shine wato abin nan dan abin nan da ake saka ma kibiya risha kaman fuffuke haka ko wani abu mai mai gashi gashi da ake saka ma kibiya wanda take sa wanda yake hana shi karkacewa idan an harba shi wahiya ma yushbihu rasasatul bunduqiyya al yau fitan su abinda ake nufi da wannan kamar yadda a yanzu ake harba harsashe a cikin bindiga za ga wani na bin bayan wani inda na gaban ya bi nan sauran za su bi fa kullu wahidatin takunu musawiya lil ukhra zaka ga dukkanin su irin su daya kamar su daya inda fuska fuskanta daya irin aikin da suke idan sun je guda daya fal ma'ana annakum takununa mithlahum bi af'alihim sawa'an bi sawa za ku zama irin su kamar yadda in za a yi kibau din can sai an daidaita an auna iri daya ake yi duplicate ne to haka in za ku zama ayyukanku irin nasu kuke yi sawa'an bi sawa'in daidai wa daida wa fil hadisil akhari a dayan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata al-qiyama ba ta tsaya ba sai al'ummata sun dauki irin abinda al'ummomin da suka bata suka dauka taki da taki zira'i da zira'i komai ya zama in za a yi sai an kwaikwayi na yahudu sai an kwaikwayi na kirista da sallah ma'ana da ibadoji da bukukuwa da al'adu da abinci da irin suturar da ake sawa da irin gidajen da ake ginawa da abin da ake kallo a matsayin shine daidai ko kuskure da abin da ake kallo a matsayin nasara a rayuwa ko faduwa da tsarin tattalin arziki da tsarin zamantakewa da tsarin shugabanci komai kamar da kake gani da yanzu babu abin da ya rage yanzu wanda ba irin nasa ake ba wanda duk baya irin nasa ana mashi kallon bai bawa ne wani wanda bai waye ba wani wanda har yanzu dan kauye ne bai sai da duniya ta sa gaba ba Allah ka tsare kila ya rasulullah ka farisa war rum ce ya manzo Allah kan nakan kaman farisawa da ruma faqala wa manin nasu illa ulaika to su waye wadan in ba su ba su wa kenan bi ma'anal awwali tamaman to ga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci nau'o'in al'umma guda biyu ta fuskoki biyu ta fuskar wato addini ya ambaci yahudawa da kiristoci ta fuskar civilization ya ambaci farisa da rum wanda dai su ne dai suke waɗannan addinan so da haka duk abin da ya zama yana yana nuna tamayus tsakanin al'umman musulmi da waɗannan al'ummomi wanda idan mutane suna yi zai zama sun kwaikwaye su shi annabi yake ne sallallahu alaihi wasallam za yi tuna waɗannan waɗannan masailin mun karanta su dalla dalla a cikin littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim na shi shekul islam ibn taymiya kamar yadda waɗannan nukulat din ma da daman su malam yana nakalto su ne daga littafin ibn taymiya kamar yadda zamu zo mu ji wasu wurare zai ambata wasu kuma kawai zai yi ishara ne ba tare da ya ambata kai tsaye ba za mu juya kaset mu insha Allah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah